بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa muka wayi gari yau biyar ga watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da biyar ga watan uku miladiyar isa dan maryam dubu biyu da ishirin da biyar a wannan masallaci na kofar alhaji ibrahim dorogo da ke garin ningi ta jihar bauchi a jiya mun shiga sabuwar sura suratu muhammad kafin mu shiga surar kai tsaye za mu karanta tambayoyin da suka kwana a hannunmu mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam ni ce ana bi na azumin wata ramadana ba samu na yi ba saboda ciwon alsa da nake fama da ita in na ɗaya sai na yi jinyan kwanaki a ban warke ba sannan in ci gaba ga shi wani wata ramadan ya same ni ya zan yi na gode na farko akwai wasu mutane da allah ya ɗauke masu azumi shi ne marar lafiya wanda rashin lafiyan ba a tsammanin warkewarsa sannan haka kuma sai an tuntuɓi malaman lafiya sun yi binciken ciwon sun ba da shawara idan malamin lafiya ya ba da shawarar cewar wannan ciwon mai shi ba zai yi azumi ba kuma za a jima ba a warke ba to za ba zancen azumi akan mai wannan ciwon sai ko kawai ciya dattijo wanda shekarunsa sun yi nisa shi ma ba zai yin azumi ba shi ma nan an ba shi dama da ya ciyar ba zai yi azumi ba haka nan mata mai ciki ko mai goyo wadda idan ta yi azumin ita kanta ko ɗanta zai wahala su ma ba ɗora masu azumin ba kuma ba ramu ko a kansu sai ko kawai su ciya to ana binta azumi na ba kila ba ta da ilimi akan in ba ta lafiya ba sai ta yi azumi ba ko kuma tana ganin za ta iya warkewa kuma ba ta warke din ba yanzu gashi in ta fara ramuka in ta yi ɗaya to sai ta yi kwanaki ba ta lafiya sannan da sake dora daya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai dora ma rai ta aikata wani aiki sai dai in za ta iya to tunda ba za ta iya ba sai ta ciyar a madadin bashin da ake binta nan gaba ma kuma alhamdulahi in ta samu wannan yanayin sai kawai ta ciyar ba sai ta rama azumin ba wallahu a'lam mai tambaya daga wuce assalamu alaikum malam ni ne na kwanta da iyali na kafin alfijiri ya fito muna cikin yi sai aka kira sallah har ya fito ba mu sani ba wato har alfijiri ya fito ba mu sani ba ya hukuncin azumin nan na gode malam azumi yana nan garo ba abin da ya same shi rabbana la ta'khulna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka mu da laifi idan mantuwa muka yi ko kuma kuskure muka yi yana cikin jima'i da matarsa an kira alfitr ya fito bai sani ba har ma an kira sallah bai sani ba sai daga ba ta ta kai azumi azumi yana nan Allah da babu ya same shi mai tambaya ta gaba malam laifi ne sanarwar mutuwa da lasika a cikin masallaci eh ana cewa na ayu annabi ya hana na'ayu wato sanar da mutuwa duk da akwai hujja ake kafa cewa ai annabi ya na'ayu ya sanar da mutuwar da jashi wa sahabbai ba laifi bane a faɗi ko a nemi jama'a su taru don sallar janaza amma sanar da mutuwa a kafafen yada labarai social media da sanarwa a cikin lasifika wani ya faɓa musulunci babu ba a yi ina fata mun gane amma ba mu balibi ana gayyatar mutane jana'iza a gidan wani cikin ya mutu ya kare ku in kun in kuna haka wata za a yi mutuwa biyu yawa amma mu duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai gaban kai hawa wallahi walin ya yake shi kan ya tafi lahira kan Allah tawa ah salam malam akwai wanda za a bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu in dai da sabuwar doka ce in dai da sabuwar doka ce to babu wata doka da za a bi sai ta manzan sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum yana koyar da bin dokar manzan Allah shi kuma sai ka bi shi ba ka bi shi akan barna ba ina ba ta mun gane mai tambaya ta gaba ta karshe yake cewa malam hukuncin karantawa mutum alkur'ani kafin ya mutu ko in ya zo mutuwa bai da asali musulunci bai san wannan ba amma idan mutum ya zo mutuwa ko bayan ya mutu kafin a busne shi a karanta masa alkur'ani babu wani shari'a don manzan Allah bai yi ba bai yi ‘ya'yansa ba bai yi masa habbansa ba sahabbai ma ba su yi ba ba su yi ma ‘ya'yansu ba ina fata mun gane ba su yi wa abokansu ba da aka babu wannan yadda aka samu sabani a gurin malamai shine idan mutum ya mutu zan iya karanta qur'ani in ce ladan a bashi to nan akwai sabanin malamai ina ba ta mun gane wasu ce eh ya halalta kai ya sadaka ladan karatun qur'ani ma mamaci kai sadakar aikin haji wa mamaci kai wani duk aikin alkhairi kai ka ce mamacin ladan ya kai masu ka ce a babu wa allaisa lil insani illa ma sa'a mutum ba abin da zai amfana sai abin da ya aikata amma idan a raye ne misali aikin makara da mahaifi ya tsufa ba zai yin aikin maka ba sai ka je kai masa dan ya zo a hadisi wata mata ta ce ga mata ta tsufa ba ta iya zama a doki zan yi mata jiki je ke mata aikin haƙi haka nan ma wani ina ba ta mun gane da haka wasu na ganin in dai mutum ya mutu kawai wancan hadisi da yake cewa idan mutum ya mutu duk aikan sun yanki sai dai guda uku da aka wannan guda uku ne kawai zai amfani shi ne menene sadakatar jariya wato sadaka mai gudana shi ne menene a ɗa na kirki da zai huya yansa addu'a me ko na uku ko ilimin da ya bari ake amfanuwa da shi kawai shi zai amfana ina ba ta mun gane wallahu a'lam insha Allah za mu shiga karatu daga inda muka tsaya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وي وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا kamar yadda muka yi bayani jiya wannan sura ta sauka ne a madina daman tun farko mun ce gurare guda biyu surori suke sau- sauka ko ayoyi ko maka ko madina ko manzan allah ya tafi yaki aya ta sauka akan hanya wannan sura bayan an bar hudaybiya ne wanda muka yi bayani jiya sai wannan sura ta sauka amma tunda manzo Allah yana Madina ne sai ta zama yar Madina wato ta sauka ne a Madina lokacin manzo Allah yana Madina mun yi bayani dalilin da yasa aka tafi hudaybiya in mun manta ba Allah ta yi inna fatahana laka fatahan mubina lalle mun yi maka buɗi kuma buɗe a bayyane malamai suka ce ko dai buɗin fatahun makka ake nufi za a yi masa za a buɗe masa makka wanda da kula take masa hasali ma yana son makka yana son garin makka dan ana aka haife shi ta sa dole ya bar garin dan tsangwama yan uwansa to Allah ya masa alƙawarin zai sake dawo da shi makka ya buɗe ta makka ta zama garin musulunci ko dai wannan hudaybiya din fata hudaybiya kenan aka sa mata suna fatahu wallahu alam shi ne Allah ke cewa a wata sura idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo da cin nasara ya zo da buɗi kenan wannan buɗin shine a wancan gurin inna fataha laka fatahan mubina shine idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa kaga mutane ya da kulo da fididillahi suna shiga cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a in kaga haka fasabbih bihamdi rabbika sai kai tasbihi dan gode ma ubangijinka wastaghfir ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba dan shi mai karban tuba ne Laka lokacin da aka fatawa maka yanzu an bude kofar musulunci mutane ko sai duruwa suke yi shi sa wannan malamai suka ce wannan sura ta iza ja'a ta sauka ne tana albishiri cewar manzo Allah ya kusan barin duniya li yakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika don Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka wa ma ta'akhkhara da abin da ya jinkirta abin da ya gabata na zunubanka kafin ka zama manzo wasu ka ja ai annabi bai taba aikata laifi ba wa ma ta'akhkhar da kuma wanda baka yi ba wa utimma ni'matahu alayka kuma Allah ya cika ni'imarsa akan ka wata ni'ima kenan bayyana musulunci yaduwar musulunci wa ya hadiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai ya dora ka akan hanya madaidaiciya wa yansuruka Allahu nasran aziza kuma Allah ya taimake ka taimako mai girma Allah ya هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين Allah shi ne wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan muminai mai nutsuwa shi ne rahama Allah maɗaukacin sarki shi ya saukar da rahama a cikin zukatan muminai liyazdadu imanan ma imanihim domin imaninsu ya ƙaru tare da imani an fahimta mu an yi imani to kuma sai a sake samun ƙaruwar imani na farko abinda shari'a take bukata a gurinka kalmar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yanzu ka yi imani da haka musulunci ita ya sauka ba lokaci guda hukuncin musulunci ya sauka ba ya sauka ne she an fashe an a hankali a hankali da haka da farko an yi imani an yi kalmar shahada yanzu abin ya tabbata sai kuma me da suka gaskata Allah ya ce ta kuyi sallah bayan imani sai me sai sallah bayan sun yadda sun gama aka ce ku yi azumi bayan sun yadda sun gama aka ce ku yi aikin haji bayan sun yadda sun gama aka ce ku yi zakka shi ne mara alizadu imanan ma imani don imanin ya karu tare da imaninsu idan aka ce lokaci guda jumlatan wahida za a tattaro maka hukunci zai maka nauyi amma shi alfashe na hankali a hankali a hankali lokacin da za ka tara suka hada baka masani ba a walillahi junudu samawati wal ardi rindinan sammai da na kasa na Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne Allah ya kasance mai hikima ne daga cikin hikimar shine ya saukar maka hukunci a hankali a hankali a hankali dan kada zama nauyi a kanka ina ba ta mun gane to tunda ka yarda yanzu rundunonin sama na Allah ne rundunonin ƙasa na Allah ne Allah idan ya ba su umarni suna aikatawa ba sa saba umarnin Allah to me kake jin tsoro kai ba Allah ai wanda duk ya rike Allah duk wanda ya rike Allah to ba shakkar komai ba shayin komai da duk abin da ya same ka a cikin Allah kai a gurin kana ganin kamar cutarwa ne ba cutarwa bane alheri kuma za ga alheri da aka rundunonin saman Allah yana da su a nan suna nan haka ma na suna nan waɗannan rundunoni ba za su ƙari sai duniya ta ƙari da kullum musulunci Allah madaukakin sarki shi ke renon kayansa sai Allah ya ce ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما lokacin da manzon Allah ya karanta masa habbai wannan aya li yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya gafarta maka zunubanka wanda ya gabata da wanda zai zo kuma ya cika maka ni'imarka sannan ya dora ka akan daidai sabai suka ce kai kan kaji daɗi ka huta ya manza Allah kai kan baka da matsala kaji daɗi mu kuma ba Allah sai sake saukar da wannan aya li yudkhil al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar domin ya shigar da mummune maza da mummune mata wata aljannoni ko wasu aljannoni wasu gonaki da koruma suke gudana a karkashin su khalidi da fiha kuma yan sun shiga suna madawwama a cikin ta da haka ita aljanna idan an shiga ba a fita wuta ce in an shiga ake fita amma aljanna dindindin ce wa kasfir anhum sayyi'atihim kuma sai ya kankare musu kananan kurakuran su ya kankare musu zunuban su wa kana zalika inda Allah fawzan azima samuwar hakan a gurin Allah to fa rabauta ne mai girma Allah madaukakin sarki ya shigar da kai aljanna ya yafe maka kurakuranka in ka samu wannan to fa ka samu tsira mai girma a gurin Allah Allah ne zai tsarkake ma zuciyarka ya sa zuciyar a buɗe take gaskiya tana zuwa kusa ta tafka sabanin wancan wanda Allah ya rufe zuciyar ko da gaskiyar ta zo ba ta shiga sai Allah ya ce
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن تنسوا عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما التي ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mushrikai maza da mushrikai mata azzani na billahi zanna sau masu yi wa Allah mummunan zato menene mummunan zato manzan Allah ya fita yaki sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai taimake shi ba duk wanda ya je mutuwa zai yi duk wanda ya je za a kashe shi wannan shi ne mummunan zato da suke wa manzan suke wa Allah cewar ba zai taimaki manzan sa ba alayhim da'iratu sau to mummunan zatan akan zai ke juyawa wa gabi wallahu alaihim Allah ya yi fushi da su wa la'anahum Allah ya la'ance su wa adda lahum jahannam ya yi musu tattalin wutar jahannam wa sa'ad masira tir abin ya yi muni a ce jahannama ce makoma ga mutum musamman dan Najeriya musamman dan Najeriya in ma ka ci ka koshi kana tunanin insecurity in ma ka ci ka koshi kana da kuɗi kana ɗanɗar ba ka da kuɗi kana ɗanɗar rayuwa ta zama wata iri a najeriya amma kuma a ce ka mutu ka shiga wuta ai abin ya nuni wahala kan wahala to ga ya kamata kai ka baka ka kiyamun lele wahala ɗaya ta samu dan ta wuce ta wuce ke da haka makoma ta yi muni a ce mutum ya gama shan wahala a duniya a lahira ya shiga wuta babu wani mutum babu wani mutum da hankalinsa yake kwance ɗari bisa ɗari komai kudinsa komai mulkinsa hankalinsa baya kwance me kake gani mutum ne mai kudi idan zai gina gida tsaron da yake sawa a gidansa ya fi tsaron da kai kake da shi wanda ba ka kosi su zai yi gidan gida na a gani a fada ina dai aka yi gida so ake wani ya gani ya ce kai gidan da ya kyau to kuma zai a samu ta katanga doguwa ta shallake gida ga gidan ya hagu amma an yi katanga ta kewa gidan ta shallake gidan ba a gani gidan to bai amfani yinsa kuma an samu wani katon gate an sa ba a buɗe shi sai da izini me yasa tsaro hankali bai kwanta a cikin gate din an rubuta ka yi hankali da kare ko ka yi hankali da maciji ba kwanciyar hankali yana shiga a kulle daga ya ji motsin fabera ne sai ya kasa bacci hankali a tashi Allah ce walillahi junudu samawati wal ardi rindinan sammai da rindinan kasai na Allah ne wa kana Allahu azizan hakima Allah marin jayi ne Allah mai hikima ne na'am إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا التي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا lalle mu muka aiko ka ka zama mai shaida ka zama mai albishiri ka zama mai gargadi manzo Allah zai zama mai shaida akan al'ummarsa ya fada wa Allah cewar ya isar da sakon Allah a hajjin ban kwana wanda daga shi banza Allah bai sake ake hajji ba yayi wa'azi yayi wa'azi sai ya ce ya kalli jama'a hal ballagtu shin na isar wanda ya zo ya gama wanda bai zo ba ya Allah ka shaida na isar da haka manzan Allah babu wani sako da ya rage daga Allah zuwa bayansa wanda bai faɗa ba babu wani sako da ya rage daga Allah zuwa bayansa wanda annabi bayyana shi ba annabi ya biya ta talla da wanda ya zo ya gaya mu wanda bai zo ba kenan na daga cikin hikima ta Allah samar da masu wa'azi samar da masu wa'azi masu wa'azi su suke isar ma saƙon manzon Allah da ya karɓo daga wajen Allah da idan suka ce manzon Allah ne ya ce suka gaya ma to da kai da wanda ya gaya ma kun zama ɗaya akan aiki da abin shi za manzo Allah ce wanda ya je gaya ma wanda bai ji ba domin da yawa za ka samu wanda aka gaya wa ɗin ya fi wanda ya gaya masa kiyayewa za ka samu wani ba malami ba ne amma idan malamin ya gaya masa to ya fi tsantsan abin akan shi malamin to ranar tashin alkiyama manzan Allah zai shaida cewar ya isar da saƙo domin kai ka ji ba ka da uzuri a gaban Allah ba ka da wani uzuri a gaban Allah ka ce ba ka sani ba ka ce manzo bai zo maka to ya zo maka ba shi kuma as-sadiqul masaduqu ne mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa Allah zai sa ya shaida ne ya faɗa cewar ya zo ba dan Allah yana tuhumarsa ba a'a sai dan ya kafa hujja a kanmu da kara alkiyama manzo Allah zai zama shaida akan al'ummarsa kamar yadda kowanne manzo sai ya shaida kan al'ummarsa litu'minu billahi wa rasulihi manzo Allah zai mu gargadi ne domin ku yi imani da Allah da manzansa wa tu'azziruhu ku karfafe shi ku karfafe shi watuwakiruhu ku taimake shi ku girmama shi ku girmama shi ku taimake shi lokacin da yake bukatar taimakon ku taimake shi kana jin taimakon manzon Allah ana yi ne kawai lokacin da yake raye lokacin da ba da ya kawai taimakon ya kare a'a idan ka isar da sakon manzon Allah ka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka girmama manzon Allah umarni ne daga Allah wa tusabbihuhu bukratan wa asila sannan ku yi wa Allah tasbihi bi ma'ana ku yi sallah ku yi sallah safe da mareci ku yi sallah safe da mareci mumini ne yake kiyaye sallah da dokokinta mumini ne yake kiyaye sallah yake yin ta akan lokacinta mumini ne hankalinsa baya kwanciya idan bai sallah ba mumini ne duk halin da yake ciki sai ya yi sallah ya dauke ta da muhimmanci don Allah ya dora wa dan adam yin sallah a kowane hali yake sai dai idan bai san kansa ba amma in dai za a ce maka yaya ka ce eh a tambaye ka ka bada amsa akwai sallah akan ka bata faɗi ba abin da ake a gurin yaki ka dora bindiga a ka faɗa ka kana harbawa kuma lokacin da sai ka yi an koro ka kana gudu kana gudu in lokacin da ya sai kai ba ya fi maka ba ba ka da lafiya in za ta yi jiki ka ji da sauki sai kai ba ya fi maka ba wanda lokaci ne ke da zaka ba sallah sai dai lokacin da bai ba amma in lokacin ta yi ko da tsarki ko babu tsarki sai kai da haka ku yi wa Allah tasbihi bi ma'ana ku yi mai sallah dan ta ce shi yace ka yi amma ba dan zai amfana da ladan sallar ba kai za ka amfana da ladan sallar na'am إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما من بيان جيا أكم مبايعة ودى كاي هدبية to sai Allah yake yaban waɗannan sahabban da suka yi manzala mu baya a Hudaybiya yace innal ladhina yubayyi'unaka ya Muhammad lalle waɗannan da suke maka mubaya'a inna ma yubayyi'una Allah Allah suke mubaya baka yau mubaya ta Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannunsu ai mun siffanta yadda ake baya manzo Allah ya sa hannunsa haka wani zo dora wani zo dora to da aka gama kuma Allah sai dora nasa da kanin Allah yana saman ko kuma wasu ka ce ba haka ake nufi ba ƙarfin Allah yana sama da ƙarfin ku faman na kasa wanda duk ya warware wannan mubaya'a fa ina ma yankusu ala nafsi to ya warware makansa wa man awfa bima ahada alaihi Allah wanda ya cika alƙawarin da yayi wa Allah kowannen mu nan akwai alƙawarin tsakaninsa da Allah kowannen mu kai alƙawarin tsakaninka da Allah tun kana alimin zarwa ka cika alƙawarin ko ka cika ba alƙawarin zaka kiyaye dokokin Allah zaka amsa kiransa abin da yace ka bari za ka bari wanda ya cika wani alkawarin fa sawfa yutihi ajrun azima da sannu Allah zai ba shi lada mai girma ka daure ka cika alkawarin da ka dauka tsakaninka da ubangijinka abin da yake halal ka halatta shi abin da yake haram ka haramta shi abin da aka ce kayi kayi gurgurun iyawarka manzo Allah ya ce wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tu abin da na umarce ku da shi na ce ku yi to ku zo da shi gwargwadon iyawarku gwargwadon iyawarku yanzu wani da daddare zai nafila raka a goma sha ɗaya ko sha uku wani kila bakwai zai iya yi wani kila ma ɗaya zai iya kai wani ma ba zai iya bacci kawai zai ba zai iya ba waye ba mu ne ba ciki duka mu ne amma kowa yayi ne abin da zai iya yi wani zai iya ba sadaka ta naira goma wani ɗari zai iya bayarwa wani dubu zai iya bayarwa wani koma ya koko ma zai bayar da ka idan annabi ce kai kai kai gwargwaron iyawar kanka takura wa kanka ina manzo Allah ya ja samu wani mutum a rana yana tsaye yana azumi yana tsaye a rana baya magana wancan ba ya manzo Allah ai ba kan ce ya ce ba zai kowa magana ba sannan azumi yake yi sannan ba zai zauna ba a ranar ba tsaye yake a ku ce masa ya yi magana ya zauna ya ci gaba da azumi don me yanzu ya takura wa kansa ya dora wa kansa abin da Allah bai dora masa sai da umar ya riga masallaci ga wata igiya tsakanin fila da fila wannan ba ai wata mata ce tana kiyamun laili in tana karatu tana karatu in ta gaji sai ta jingina ta shige haka tana hutawa ita cire Allah ba ta kura wa ɗan adam Naka idan Allah ce ka yi ka yi gwargwadon iyawanka amma da na mace wa ma na hayatun wa anu fastanimu abin da na hana kuma ku guje shi shi wannan ba ta gwargwadon iyawa in dai annabi ce wannan kaza haramun ne ka guje shi kwata-kwata in yace karka yi wannan iyaye ka karka yi shi da haka duk wanda ya cika alkawarin da ya ɗauko tsakanin da Allah ba sau bai utihi ajarin azima da sannu Allah zai ba shi ladansa mai girma ladansa mai yawa da nisa shi aljanna na'am سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi wadanda suka ki zuwa yaki tare da kai sune al-mukhallafuna daga larabawan ƙauye za su rinka ce maka shagalatina amwaluna wa ahaluna dukiyoyinmu da iyalanmu su ne suka shagaltar da mu yasa ba bika ba amma muna tare da kai ba saka fillana ka nema mana gafara ya muhammad ya kulo na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗan magana da harshensu abin da babu shi a cikin zukatansu kul gaya musu faman yamliku lakum min Allah shay'a wane ne zai mallakar muku wani abu daga wajen Allah in arada bikum darran in Allah yayi nufin cutar gare ku aw arada bikum naf'an ko yayi nufin amfani gare ku bal kana Allah bima ta'maluna khabira Allah ya kasance mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa ai a baya wannan aya a tabuka ne ko a hudabiya ne malamai sun yi sabani a kai yakin tabuka yaki ne mai hatsari mai hatsarinsa nisa da wahala ba kamar madina ba doka kafin yakin tabuka manzala in zai je yaki ba a faɗan garin sai dai kurin an taru a ci aje gari kaza amma yakin tabuka tun kafin abin lokacin ya zo aka ce za a ji yakin tabuka a taimaka masu dukiya su taimaka to shine sai munafukai suka ki zuwa yakin me yana zuwa yakin suna faɗin wannan magana don ta zama uzuri ne a kansu shagalatna amaluna wa ahaluna dukiyoyinmu idan mun tafi mun bar su ba mu lura mana da su iyalanmu ga matata ba ta da lafiya ga ɗana kaza ga shi kaza ga shi kaza ba mai lura da su in muka tafi wannan fa suna faɗa ne bayan an dawo da aka nema mana Allah ya yafe mana ka lura mai dukiya ko mai mulki ibada ta ba shi wahala a kan mara dukiya yin ibada ta ba shi wahala an ce akwai wanda yake yawo da diyari yana rubuta sallolin da suka kumce masa wai mai gogari ba kenan sai ya dawo gida ko sai ya samu nutsuwa sai da kudi na diyari dinsa wata sallah ce ban yi ba sai kwazo sai ya yi su wai ya sauke nauyi ke ne wani kuma wani mai kokari ne ba wani kuma sallar ta tafi ta tafi kenan ba ruwan shi saboda me akwai abin da ya wuce masa gaba shagalinsa na duniya ya shagaltar da shi ba zai sallah kan lokaci ba wannan na faruwa ba sai a wani gome nisa ba kai makiyar ta faruwa da kai kana mitin na siyasa ko kana mitin na mulki ajila ne to hayya ala sala lokacin kula ga sabuwar ajanda maimakon a ce a bari a ji a sallah a dawo a'a ta za ki shiga sabuwar ajanda wani kuskure duka musulmai in ma da waɗanda ba musulman ba mu muke ɗaukaka a kansu ga mun lalacewa in an ji addu'a duk da cewar mu a gurinmu bude taro da addu'a ba shari'a ba ce mu a gurinmu bude taro da addu'a ba shari'a ba ce amma dai in ya zama larura ne an yi din masu yin sun yi to wai sai a ce musulmi ya yi kirista ya yi ko musulmi ya bude kirista ya rufe ko kirista ya rufe musulmi ya bude tsabagen lalacewa a lalacewa ne wa a lalace zuciyarsu na mai kai da kake sama da shi kuma ka san addu'a sama ba karɓaɓɓiya ba ce Allah ya sawa kamar yadda na faɗa addu'a a gurin taro ko da na wa'azi ne a ce a buɗe da addu'a ba san shi ba ba koyi da mu haka ba balantana ka shiga mota mun shiga mota za ku tafi taro bauchi ko za ku ɗauran aure bauchi ko wani abu ya mun je hawa sakandare to ai bana addu'a wace kai wannan addu'a ta cikin mota wace kai wace kai wala ba ba ba shari'a bace manzon Allah ya koya maka sallallahu alaihi wasallama in za ka fito gida ga addu'a da za ka yi hadisi ma ce idan ka yi addu'a idan wani shidan zai kirinki ya mazo kusa da kai sai dai je kai rabu da wannan ya nemi tsare da babban abu ya fi karfinka idan za ka shiga mota an koya ma addu'a da za ka yi kafin ka shiga motar kana shiga kana zama karanta addu'arka to ne kuwa ka ce wani karanta kaza wani karanta kaza ba a taba ji manzala addu'a ta akan ta kaza akan ta kaza ba sahabban zama babu shi a karanta kulhuwan lawa uku a karanta fatiha a karanta fargidan su waye faɗa waye ce kan zuciya ce kawai gundin gane wala ba shara wace abinda manzala ya koya wa sahabbansa idan an zauna a majalisi abu biyu ne idan za a fara majalisi kafaratul majalis a abin nan khutbatul haja idan za a fara majalisi khutbatul haja ake farawa in alhamdulillah zuwa ƙarshe idan an gama majalisi kuma kafaratul majalisi ita ake yi kowa ya kama gaban sa malami sun boye gaskiya sun yi fara ba kan ba sani ba Allah sauka da haka wayannan munafikai sun ibin manzan Allah yaki sun kafa hujja suna gyaran dukiyarsu ne alhali son zuciyar ne ya hana su gurin yaki sai yake
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى أهليهم أبدا وذين ذلك في قلوبكم وظننتم كنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهاليهم أبدا أأ wacan hujja da suka faɗa ba haka bane su dai a tunaninsu suna tsammanin manzon Allah da muminai ba za su dawo zuwa ga iyalansu ba har abada an tafi tafi kenan wannan dalilin ya hana su tafiya yaki wa zuyina zalika fi qulubihim hakan ne ya ya kawata a cikin zuciyarsu wa zanantum zanna saw da akwai mummunan zato wa kuntum qauman bura kuka zama mutane halakakku me burinka ka mutu ka shiga aljanna yanzu misali ce ma yanzu amma albishiri in ka mutu ka shiga aljanna duka je ba za ka mutu ba sai ka ki ko za ka mutu ce yanzu a ma albishiri in ka mutu za ka shiga aljanna yanzu na tabbata ko zai tos Allah in ya tana wani abu nafa sai ya ce kai a hakura ma ta yi zubari da biyar yahudawa kasan mai hudu ne zai san wannan sabo ne aikata ya ce zai yi zubari haka suka ce annabi yusuf ko kashe shi in ya zo bayan ko sai mu zama mutanen kirki Allah yana matala aljanna ka shiga sai Allah ya ce ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ومن لم يؤمن بالله ورسوله wanda duk bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba ina atanna likafirina sa'ira mun yi tattalin wutar sa'ira makafirai daga duk wanda bai imani da manzan Allah ba menene imani da manzan Allah abin da ya ce ka yi ka yi abin da ya ce ka bari ka bari shine imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk yadda kake faɗa a bakinka cewa kana son manzon Allah kana rawa kana masa kirari kana rawa kana masa eh, kana yabansa kana kaza kana kaza don yi nuna kai mai sansa ne amma in yace ka bari ba za ka bari ba in yace ka yi ba za ka yi ba wallahi kai ba masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam rawanka a titi kana yabansa kidan da kake yi kana yabansa ba shi zai nuna kai masoyin annabi ba abin da zai nuna kai masoyin annabi ne ka kiyaye abubuwan da yake ka kiyaye ka aikata abin da yake ka aikata shi ne ka zama masoyin sa daga duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba ba zai so shi ba wanda kuma duk yayi imani da manzon Allah shi ne zai so shi walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasa na Allah ne ya gafiru liman yasha yana gafara ga wanda ya so wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda ya so wa kana Allahu ghafurur rahima amma dai Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama ne yana karban tubar mai tuba yana yin rahama ba dan rahamar Allah ba lalle da dan adam ya ci gaba ga wani Allah ya sauka zai yi سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأكلوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم waɗanda suka ki zuwa yakin nan ɗin nan idan kun tafi suna tsammanin za ku je ku samo ganima sai su ce zaruna na tabi ku ku bar mu bi ku tsaya mu tafi tare a baya suna tsoron tafiya yaki sun ce a tunaninsu idan an je ba za a dawo ba yanzu kuma suna son tafiya yaki a tunaninsu za a dawo har ma a samu ganima da aka suke ce musu zaruna na tabi hukum ku bar mu mu bi ku mu tafi yakin tare da ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah wai abin da suke nufi su canza maganar Allah me maganar Allah a suratul ma'ida Allah ya mana magana ya tsafarta azunu lakalil khuruji wa kullan takarju mai abada su wayannan munafukan da suka ki zuwa yaki nan gaba za su nemi izininka su ce ku fita yaki to ka ce kar ku biyo mu dan lokacin da muke da bukatar ku kun ki to yanzu babu da bukatar ku to wannan kalma ne suke so su canza an gane qul lan lan tattabi'una ku ce a kar ku biyo mu kazalikum qala Allahu min qabl haka Allah ya faɗa tun kafin wannan rana yace in kun ce za ku je ba to bu ce ba za ku je ba bukatar kenan idan ka kiwa Allah hidima idan ka ki kiyaye dokokin Allah akwai masu zuwa su yi kana kallo kana raye fa sayaquluna bal tasuduna na a'a kawai hasara ake mana an ga kawai za mu je mu samu gani ma ne ake mana hasara dan yankan aljihu ne a kasuwa ya kai ma wani hari sai wani ya tashe shi kayanin murmura duk yan hasada ne duk yan sa ido ne dan yankan aljihu ne ba wai wani ba hasada ne an hana shi yankan aljihu wai hasada ke kai da duk yan hasada duk yan sa idawa ne yanzu yana ga dan wanda sai da gurin yan hasada ne to so mu da fuka aka suke da hasada ake yi musu bal kanu la yafqahuna illa qalila sun kasance ba sa fahimta sai kaɗan Allah sawaka sai yace
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما Allah madaukakin sarki yana jarraba mutum ya ga ko za ka ci jarrabawar a baya Allah ya ce tun da sun ƙi zuwa a yanzu to nan gaba kuma in za su je kar a ji da su yanzu kuma sun ga amfanin zuwa suna so su ji amma an gaya musu to sai Allah ke cewa ul lil mukhallafina ya manzo Allah ka gaya ma mutanen nan da suka ki zuwa yakin bil arabi na larabawan kauye satu da aure ila kauni to za a kira su za a gayyace su a ce za a je zuwa gurin wasu mutane a yaƙe su wayancan mutanen uli ba'asin shadidin suna da hatsari suna da kayan yaƙi kuma ƙwararrun yaƙi ne ga su da yawa tuqatilunahum su za a je a yaƙa kamar yanzu ne a ce mu shirya mu tafi mu yaƙi America ko China ko mu je mu yaƙi Rasha ai su ne uli ba'asin shadidin din ko a tunanin ka bai zo maka ba zai yiwu ba to haka aka gaya musu za a je a yaki mutane ole ba azin shadidin masu hatsari masu kayan yaki masu karfin gaske malamai sun ce wannan mutane ole ba azin din su ne mutanen farisa ko suka ce a mutanen rum ne suka ce a mutanen hawazan ne daga tufal so ake nufi a wani sulmi da ko in kun je wa'annan mutanen masu karfin ku je ku yaƙe su ko su miƙa wuya bayan to ta in kun yadda kun yi biyayya yi utukumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada mai kyau wa in ta tawallau amma in kun juya baya kama tawallaitu min qablu kaman yadda ku juya baya da kafin wannan umarnin yu'azzibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi wanda kuka zaba za ku yadda ko ba za ku yadda ba na'am Allah ya ce ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ليس على ليس على الأعمى هرج مكاو بالذي أكرسه dan mai jiyajin ba wala al'araji harajin gurgu ba laifi a kansa dan mai jiyakin ba wala al'amari da harajin haka nan marar lafiya babu laifi a kansa dan mai jiyakin ba kenan yanzu mutane uku aka yafe wa zuwa yakin makaho gurgu marar lafiya wa man yuti Allah wa rasulahu wanda duk yabi Allah da manzansa yudkhulu jannati Allah zai shigar da shi aljannuni wanda koruma ke gudana karkashin ta wa man yatawalla wanda kuma yaki ya juya baya yu'azibu azaban alima Allah zai masa azaba azaba mai radadi kaga kenan bayan wancan jankun da aka yi musu za a je gurin musu mutane masu hatsari amma ga ga da ga wani abu an ɗebe mutane uku nauyin baya kansu amma bayan mutane uku na duk wanda yake zuwa kuma to ga abin da yake kan sai zaɓi ɗaya za mu takaita ne insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum warahmatullahi muku bar takardun amsa da biyu ko babu كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز السلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين